أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sun gode Allah tabaraka wata'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna ɗaya ga watan Muharram hijiranar ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan Julai shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na Ruhul Adab lima hawa mini kamin wa adabin lura da sharhin lubbun lubbi a muna cikin baitin da shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim in ya radiyallahu anhu yake gaya mana cewa la tatlubu al'izza lada al-khalqi bila ta'azzuzin inda malikin lawala cewar kar ku nemi girma a wajen halittu ba tare da neman girma a wajen mahalicin nan ba kar ku aikata wannan kar ku aikata wannan to wannan malami mai sharhin lubbul lubbi yake faɗa mana cewa wa min su'il adabi fi talabi an yatasawwara ba'duna al'izzata fil mal aw al mulk aw al ilm bila qawi ruhiyya fayabtagiha min wara'i zalika فإن حصل له المطلوب يتخذه مركبا فاكرا مفكما yake faɗa mana cewa a cikin neman girma da mutum zai yi a yana daga cikin mummunan ladabi cikin neman mutum sai wasu waɗansunmu suke suranta cewar girma yana nan ne a cikin dukiya ko kuma a cikin mulki ko kuma a cikin ilimi ba tare da wato zuciya mai ƙarfi ba saboda haka fayyabta giya sai ya nemi wannan girman bin wara'i zalika bayan waɗannan abubuwa fa ina hasala lahu matlub idan ya samu abin da yake nema yattaki zahu barkaban sai ya rike shi a matsayin abin hawa fakiran mufakkaman ya kasance yana alfahari da shi ya farahu bihi wa ya tafakkaru al'akari yana farin ciki da abin da ya samu sannan yana alfahari da shi akan sauran mutane nasiyan yana mai mantuwa wa ghafilan yana rafkananne ar-rabbil mun'imul mu'ti akan ubangiji mai ni'ima mai bayarwa wa ila hadha al-fariq min arbab at-talabi yuwajihu radiyallahu anhu qawluhu yace zuwa ga waɗannan bangare na mutane masu yin wannan neman ne shehu yake faɗa da faɗinsa cewa la tafrahan bi an umin un'imta wa farah biman an'ama in aqalta cewar kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima din idan kana da hankali to anan ya ga mana cewa yana daga cikin mummunan ladabi a cikin neman mutum ya suranta cewar girma girmansa zai samu ne idan ya samu dukiya saboda haka yana tsammanin samun dukiya shine girma ko kuma a samun mulki shine girma ko kuma a samun ilimi shine girma saboda haka duk yanda zai yi ya zama mai wadata ya zama mai dukiya sai ya yi saboda wannan dukiyar ita ne za ta ba shi girma din duk yanda zai ya zama mai mulki sai ya yi saboda wannan mulkin shi ne yake ganin zai ba shi girma duk yadda zai ya samu wani ilimi sai ya nemi ilimin saboda wannan ilimin yana ganin shi ne zai ba shi girma saboda haka sai ya ɓuya a bayan waɗannan abubuwan a lokacin da yake neman girma yana neman dukiya amma ba wai yana nema ne yadda za a yi rayuwa yadda za a iya samu ya rayuwar sai bauta wa Allah ba nawa ne yake nema ba yana nema ne ya za a iya zama mai arziki saboda ya haukan jama'a ya zauna a kansu saboda duke da yake da ita dan wanne yake nema ko kuma yana neman mulki ya samu mulki ya zama shi yake mulkan jama'a ya zama wani abu a cikin su saboda girman sa ya zauna idan babu wannan mulkin girma ba zai yi ba ko kuma yana neman ilimi amma abin da yake zuciyarsa na neman ilimin nan da yake yi shine ya za a iya samu girma yana neman ilimin nan ne ilimin zai zama masa wato abun hawan da zai hau ya yi alfahari da shi ya je inda yake son zuwa saboda ya samu ilimi idan yana zaune haka bai yi ilimin ba girman da yake nema ta bangaren ilimi ba zai samu ba saboda haka sai ya je ya yi ilimin saboda ya samu wannan girma sannan idan ya samu girman ta wannan bangarori guda uku da aka lissafa sai ya zama ya zama masa abun hawan da zai hau yana alfahari yana jiji da kai yana farin ciki sannan yana alfahari wa sauran mutane da wannan abu idan dukiya ce zai yana alfahari da ita ya ce lokacin da nake nema na kana ina haka ne ta shiga ina fita na yi kaza na yi kaza na yi kaza idan mulki ne haka ya ta alfahari da shi idan ilimin ne ya ta alfahari da shi sannan yana mai mantuwa ya manta cewar dukkan ni'imomin da ya ga an bashi Allah ne mai bada ni'ima Allah ne ga dama ya bashi wannan ni'iman ba wannan kokarin nasa bane ba a Allah ne cikin ni'imansa ya masa ni'ima ya bashi dukiya ko ya masa ni'ima ya bashi mulki ko ya masa ni'ima ya bashi ilimi ba ya bashi mai dan ya zo ya alfahari a mutane ya nuna wa jama'a cewar shi ba shi yanzu ya ɗaukaka ya girmama saboda ya fi kowa dukiya ko kuma a ya ɗaukaka ya girmama saboda ya fi kowa mulki ko kuma a ya ɗaukaka ya girmama saboda ya fi kowa ilimi sai ya zo yana fariya yana alfahari wa jama'a da wannan abin da ya samu ya manta wanda ya masa shi shi yake gaya maka cewa la tafrahan bi an umin un'imta wa farha bi man an'ama in aqalta kar kana farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda yake yin ni'imar idan kana da hankali an baka wata ni'ima ta kudin ne ko ta mulkin ne ko ta ilimin ne sai ka zo kana nuna wa mutane kai ai kaza kaza kana kamar wata dabarar ka ce ko wata iyawar ka ce ta sa ka samu wannan ko babu komai a ciki ba wani yin ka ciki idan dukiya ce Allah ne zai tara maka ita zaka samu ga wani kin ba baka da wayo ke nema amma ta shi dai kai Allah baka shi ya sha wahala shekara shekaru yana nema bai samu shi me yake na kana shi ba abun da yi amma Allah bai rubuta masa zai samu ba kaga ba ba wani wayo kake da shi wanda ya fi nasa ba sannan in mulkin ne kana zo sai Allah baka mulki haka kawai baka zo baka zo ma in Allah ne ya rubuta sai kai sai kai sai a dako ka dole a zo a cusa ka a saka ka latin wani kuma ya je yana ta nema duk hanyar da zai har kaucewa Allah ya yi a ganin neman ba abin da bai ba yana neman wannan da bai samu ba sannan ilimin ne kai ilimi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda a in ko baka ilimin nan ba za ba ka limanci ba ba za a yi kira limamai a kira ka cikin su ba ba za a kira malamai a kira ka cikin su ba kana zamani wani zai biya maka kujeran aikin haji idan ka zama malam ko kuma a in zakka ta zo zai baka saboda haka sai ka je ka dage sai ka dage saboda wala dan wannan kake yi dan wannan bukatar ta biya to kaga kuma ka zo kana alfahari a cikin jama'a da shi din kana alfahari kana nuna kana jin daɗi kai ga mai wayo kai ga mai iyawa kai ga mai kaza kaza to shi yace kar kai haka kar ka zama kana farin ciki da wata ni'imar da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali la takbal an yanshariha minka sadr bi dawa'i ni'mati insharahan yaftahu alayka babu az-zahawi wal batar yace karka bude kofa karka karfi ka bude kirjinka ka yaye shi wato da ke da kirari da zaka na yi kana da awancewar wannan ni'ima Allah ya kawo maka ita ne sai ta bude maka kuma kofar wato alfahari da kuma jiji da kai a cikin lamarinka kar ni'imar da aka maka nan ta zama kofa ta jiji da kai ta alfahari fa innal farha hina ma yazuru al-insan bi zawahiri ni'mati ghafilan an man bai haqi man bai al-haqiqi laha yace lalle farin ciki da zai zo dan adam lokacin da ya ziyarce ka ya bayyana maka a zawahirin ni'ima a zahirin ni'ima ne sai har ka ji farin ciki kai dadi ka ji dadi a cikin ranka wannan din zai zai mantar da kai amman ba il haqiqi laha ga wato mabuga na haqiqa na wannan ni'ima saboda an maka neman nan sai ka manta yaduruhu wa ma'ahu shaytanul kibar yace ni'imar za ta zo maka za ta halarto zuwa gare ka tare da ita kuma akwai shaitani na alfahari na girman kai wa huwa la yatatarraqu ila dalir al-insan illa hina ma yusabu hadha al-insan bi marad al-istighfaf wa istihani bi qawmin akharin yace shi kuma shaitanin girman kai baya kwankwasa kofar sa mutum sai lokacin da mutum ya samu lokacin da ya samu nan sai a jarrabe shi da ciyon rena mutane kaskantar da su da rena su yana ganin su ba komai bane ba fala tafrah farhal kibar saboda haka karkana yin farin ciki amma farin ciki na alfahari innahu min asharri wa aswa afatil qalbiyya yace lalle farin ciki da zaka na yi wanda kake nuna girman kai a cikin sa to shine mafi sharri mafi munin wato halin da zuciyarka za ta fada ciki afatun tajrul mutakabbir ila mazid min shaqa wannan shine wani mummunan abu wanda za ta ja mai girman kai ya ƙara yin shakiyanci a wato saddiku ne hina ma tutali ahadathul mutakabbirin fi alamin tarikh yace za ku gaskata ni idan kuka duba yanda wato masu girman kayi lamarinsu ya kasance a farkon tarihi hunaka tara bi ainihin ra'ati wal basirati yace anan ne zaka gani da idanunka da kuma basirarka annal mutakabbirina humul ladina kanu yukhalifuna nuhdatul anbiya lalle masu girman kayi sune waɗanda suke saba wa koyarwa koyarwa annabawa wa rusul da manzanni ala nabiyina wa alaihim salawatullahi wa salamuhu yace akan annabinmu da gare su ya da mincin Allah tabbata gare su wa yamtani'una min ta'atihim sannan suna hana ayi biyayya wa annabawa din nan wa taramihim da girmama su wa yamna'una an qubuli haqaiqihim sannan suna hana ana karban abin da suka zo da shi na gaskiya to anan wajen dai yana faɗa mana cewa idan Allah maka ni'ima a cikin ni'imomin da ya irga din nan guda uku sai zuciyarka ta bude sai kirjinka ya yaye sai kana jin wani jiji da kai kana jin wani girman kai ya zo ya zauna a cikin zuciyarka a cikin yanayinka saboda kai yanzu an baka ni'ima an ni'imta ka ka zama mawadaci kana tsammani sai zuciyar tana ga maka yanzu a karkarar na akwai mai kuɗi ko iri na akwai wanda yake da abu kaza iri na kuwa sai kana jin wannan ko kuma a mulki ne sai ka ce ai duk karkarar nan ba wanda ya kai mulki ba wanda mulkin zai kai nawa sai kana jin wannan a ranka ko kuma a ilimi ne Allah baka sai kana sawa a ranka cewa kai ba yanzu duk garin ma babu wanda ya kai ka ilimi ko ba wanda ya kai ka sani shine shi kenan abun ya lalace daga lokaci daga lokacin da kake balaga shi kenan ka lalata mu saboda haka lokacin da kake jin daɗi kake farin ciki saboda wata ni'imar da Allah ya maka to a wannan lokacin ne shedan kuma zai ziyarce ka a lokacin ne shedan zai ziyarce ka sannan ya mantar da kai waye ne ya maka wannan ni'ima shine Allah tabaraka ta'ala sai ka manta gaba ɗaya sai kana tsammanin wasu dabaru ne da wasu wayonka da wani kokarinka da wani menene menene ya jawo ka samu abin da samu kuma zai zo maka shi shedani zai zo maka wato da shedani na girman kai da lokacin da dukiyar bata same ka ba duk wanda ka ganshi zaka kula shi za a gaisa za a yi menene za a yi wane ne amma yanzu tunda ka samu wadata in ka zo wajen mutane sai ka ɗauke kai kawai ana wane wane ina ai ba su yi saba ne ko ko kuna so ba za ka yi ba sai ka wuce ko ko mulkin ya samu akan ya sa ka kaskantar da kanka saboda mulkin ya samu a a shikenan ai kuma sai ka sake shiga wani yanayi ka daina kula mutane ka daina mu'amalantar su kana jin kai fa yanzu kai mai mulki ne idan mutum ya zo ma yana nema maka mu'amala yadda kuke da shi da sai ka gwada masa fa kai fa yanzu ba da bane kai yanzu ba kana da mulki kaga shedanin girma kai ya zo maka sannan ilimin ne haka da kana alaka da mutane suka ce a kai ai yanzu kai mai ilimi ne kai yanzu zaka ga kana kullu jahilan nan ana maka abu kana mutane kyali ne su san me suke wato kai kai mai ilimi ne kana ganin kai ka karanta to wannan kaga sai ya sama girman kai to wannan kuma shi zai jawo maka sai ya zama ka samu ciwon rena jama'a ka rena kowa kowa baka ganin sa da mutunci in dai bai tara abun da ka tara nan ba idan ba dukiya yake da shi irin taka ba idan ba mulki yake da shi irin naka ba idan ba ilimi yake da shi irin naka ba to kawai ka dauke shi kawai banza ne kawai kake garin ko me kwa ko me shi kuma zaka walakanta shi zaka ci mutunci sa ba abun da ya dame ka saboda haka kana farin ciki amma farin cikin da kake yin mala alfahari ne na jiji da kai yace wannan shine mummunan halin da zuciyar mutum za ta fada ciki sai ya tsara masa shigiyanci dan yana botan Allah lokacin da Allah bai wadata shi ba yanzu sai ya daina ba ruwansa kawai idan ana so a yi jami'in ma sai dai a zo gidansa a yi kuma za a samu masu zuwa tunda gidan alhaji ne za a je a haɗu a jami'i ko gidan mai mulki waye ne za a haɗu a je a jami'i da idan yana yin ibada so zai ce a to yanzu ka akwai wanda kai ne sani addini nan ne ai babu saboda haka kawai sai ya shanta ke kawai ne bai kwanta ko ibadun ba zai na yi ba to ya riga sani ya fi kowa sani to kaga wannan ya ja masa zuciyarsa ta lalace kenan sannan ya ce za ku gaskata idan ka duba yadda ya faru a cikin tarihi waɗanda suke ƙaryata annabawan Allah suke tarewa suke tsarewa kar a bi hanyar nan ta annabawan Allah nan kar a girmama su kar a bi su za ka same su wata ni'ima ne daga cikin ni'imomin nan Allah ya musu idan ka duba tarihin za ka haka ne wata ni'ima ne daga cikin ni'imomin nan Allah ya musu dalilin haka sai su sai su girman kai suna nuna farin ciki da wannan ni'imar da Allah ya musu da wadan wannan ne suke rena annabawa duk kaga annabi Ibrahim alaihi salam da aka tura shi wajen Namrus ai da yaje shi mai mulki ne yana jin da mulki alam tara alladhi hajja ibrahim fi rabbi ana tahu Allahu al-mulk iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كبر والله لا يهدي القوم الظالمين kagani annabi ibrahim alayhi salam yaje yana magana da nabaru wanda Allah ya bashi mulki yana ji da mulkin nan ne ya sashi yake wannan alfari jin mulkin nan ne ya ja masa wannan alfari sai yace masa rabbi alladhi yuhyi wa yumiit yace Allah na shi ne kika shiga kira yace ba wani Allah ka ni ma zan kashe na raya qala ana uhiyu bi ce ni ma zan kashe na raya bari ka gani kuma sai ya ce a ji a kawo masa mutane guda biyu wanda a riga yanke musu hukunci hukuncin kisa za a musu aka kawo su sai ya ce a kashe wannan aka kashe daya sai ce wannan suke gefe aka suke gefe kaga mulki aka bashi dalilin mulkin sannan ne ya jawo ya halaka shikenan sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce masa to haka ne to fa inna allaha yati bi shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghribi Allah yana fidda rana ta fito a gabar ta fadi a yamma kai yanzu tunda kai mai mulki ne ranar ta fito a yamma ta fadi a gabar ku gani fa bi dallazi kamar sai ya kilime ya rude ya gagare ku to kaga dalilin mulkin nan ne ya ja masa wannan girman kai ya ja masa jiji da kai yana ganin shi wani ne saboda wannan mulkin da aka dan bashi kuma annabi Musa alayhi salam irin abin da ya fama da shi kenan da Fir'auna shi Fir'auna ya ce ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku haka ya ga mutanen sa shi ne Allah da annabi Musa alayhi salam ya zo masa ya ce masa an aiko shi sai ya ce alam rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sini wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altu aizan wa ana min ad-dallin yace kai kan ba na ka haife ka bane anan din nan da aka haife ka aka kawo ka gidan nan ka rayu ka aikata abin da ka aikata shine kisan da annabi Musa alaihi salam yayi da ya mari wani a bai rawa fada yana mari sa irin mari annabawa shikenan sai fadi mutu yace ba ka je kai abin da kai ba fa alta fa'ala taka lati fa'alta kuma ka gudu ka bar mu annabi Musa alaihi salam yace yi duk da yanzu kan Allah ya gafarta min kuma ya aiko ni wajenka ka bi Allah sai ce masa qala in takata ilahan ghairi la aj'alannaka minal muslimin kai yanzu Musa kana da wani Allah da ba ni ba in ka rike wani Allah da ba ni ba ma zan sa a daure ka tukunna zan sa a saka a gidanka su a rufe ka sai ce masa ko na kawo maka aya kala wa lokaci duka bishe mu bin kala fati bi ku tafi sadiki ka kawo aya mu gani aka nuna masa ayoyi aka yi aka yi suka ji jaya da Annabi Musa alayhi salam saboda me saboda wannan mulkin da yake da shi mulkin nan da ya samu shi ya jawo masa renin nan ya ya rena annabin Allah ya kiya yake ganin cewa shi wani ne ta dama abubuwa guda uku nan da ya irga su ne da su kake farin ciki ko mulki ko dukiya to dukiyar kuma ita ya kawo mana a cikin nan misalin da ya kawo akan da dukiyar ne ko kuma ilimi idan Allah baka ilimi ba za ka iya bata da shi kana ganin cewa kai mai ilimi ne to idan ba Allah ne ya so ka ba dalilin wannan ilimin sai ka ta alfahari da shi ka ta jiji da kai da shi ka ta girman kai da shi sai ka halaka sai ka halaka to ya kawo mana misalin dukiya ne anan yace wa min amsali namazajin lidhalika qissatu qarun yace misalin da zai bamu shine kissan qarun shi qaruna sun zauna tare da Annabi Musa alaihi salam kamar yadda alqur'ani ya gaya mana a to kuma shi mai dukiya ne Allah ya ba shi dukiya mai yawa kuma ne zo shi masa shi annabin Allah ne kaga yi ba zai yarda ba yi ta kuma kai annabin Allah ne kuma ni kuma mai kudi kai ka zama mai kudi ba zai ka annabin Allah ne kaga shi kenan daga nan karun sai ya sai ya zama yadda yake gashi nan da yadda tarihin nasa ya kasance yace اقترات هذه القصة القرآنية عن هذا المتكبر yace na na kawo wannan kissa ne wanda take cikin alqur'ani akan wannan mai girman kai li shiddati munasabati ha bi hadha al'amal saboda karfin haduwanta da wannan abun da muke magana kai nasa wa makanatu al'alaqa mahuruha bi hayatil musabina bida'il kibri min talamiz yace kuma da haduwanta alakanta da mutanen da suka hadu da ciyon girman kai min talamiz daga cikin dalibai wallazina yad'una al-muridiyyati da wanda suke iddiayin cewa su muridai ne fa inna qaruna kana waidan min jama'ati nabiyillahi Musa lalle qarun ya kasance ɗaya daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salam ala nabiyina wa alaihi afdalus salati wa taslim ya da amincin Allah ya tabbata akan annabi mu da kuma annabi Musa alaihi salam summa kharaja min ta'atihi sannan sai ya fita daga yin biyayya wa Annabi Musa bagiyan wa tsagiyan ala ta'alimihi wa asabi yana mai zalunci yana mai tsaga kai akan abin da ya sani da shi da mutanensa farhan billazi ata min min mali yana mai alfahari yana mai farin ciki da abin da aka bashi na dukiya Allah ta'ala Allah tabaraka tabaraka ta'ala yake ga mana cewa inna qaruna kana min qaumi Musa faga alayhi wa atainahu min al-kunuzi ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي to ana yake ga mana cewa Allah tabaraka wataala ya fara mana cikin alqur'ani mai girma cewa shi karuna ya kasance a cikin mutanen annabi Musa sai ya musu zalunci ya musu girman kai an bashi taskoki na dukiya wato dan makullan da yake kulle inda yake aje dukiyansa ma to raƙuma ne masu yawa suke lodin wannan dan makullan nasa tunda shine babban abun hawa a lokacin raƙumi to raƙuma ne da yawa ake dora musu dan makullin kawai na na na rufe ɗakunan da yake ajiye dukiyarsa ciki su kansu kawai jama'a ne masu yawa masu yin wannan aiki kai masu ƙarfi ma sai ɗaukar dan makullin da yake tarawa buhu buhu ne da dan makulli dukiya ne kawai a ciki sai mutanen suke gaya masa karka na yin fariya ba karka na alfahari ba da wannan abin da ka samu Allah ba baya son masu fariya ba masu alfahari su ce kaza kaza kaza sannan ka nemi gidan lahira da wannan abin da Allah ya baka na dukiya kaga kuma shi mutum idan ya samu dukiya mantawa yake da shanin Allah ma gaba daya balle magana gidan lahira duk ya aje sannan kuma ba a ce karkace dukiyan ba wala tansa nasiba kamar da duniya ka nemi duniyan ma amma dai karka mata da sha'anin lahira sannan wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka Allah ne kyautata maka ya baka saboda kai ma ka kyautata sannan kar ka yi barna a bayan kasa Allah baya son masu barna saboda karunu ya sha kudi ya sha dukiya ya ga kudin ya taru ta ko ina sai ya ce inna ma'utitu ala ilmin indi wannan dukiyan dabaruna ne da wayona da iyawata ya sa na samu to duk mai neman dukiya inda yi wasa ba zai shiga wannan gidan lokacin da bai samu ba Allah Allah Allah a bakinsa kamar yaya lokacin bai samu ba ne Allah ka taimake mu Allah kaza Allah Allah da yayi yawa a cikin sha'ani sa lokacin ta ko ina Allah ke kira yana bashi nima ta zauna ta komai sai fara tunanin kyau yanzu ba da ban yi kaza kaza nan ba ba yawa da yanzu ban yi kaza da ban yi zana tsara daga kaza sai kaza sai yana gani wannan tsarukan ne da ya bi ya jawo ya samu amma lokacin da yake cikin neman kan Allah ne ya yadda Allah ne a lokacin amma in ya samu kuma sai yana ganin wai dan dabarun da yayi ne da hanyoyin da ya bi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya sa wai ya samu abu a'a ba a so mutum ya zama haka ya zama dan Allah kai yace ala tarona kaifa nasiyal maula al mun'i ba fa ganin yanda karunan nan ya manta Allah mai ni'ima mai bada ni'ima ya manta Allah ne ba shi wannan dukiya wata gafala an zikirillahi jalla wa ala ya manta wato ya gafala ya rabkana ya daina ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wa aba an yabdima dinallah bizalika al mal yaki ya taimaki addinin Allah da wannan dukiyar tasa وأقر القوم الذين مع النبي موسى عليه السلام يرين متعلن سوء تعالى عن النبي موسى عليه السلام وجاء مسيره أن يكسب هو وماله في الأرض مقومة ستزو أكا كسفه شي تشيد دوكي تابع سوكي قصع هذه مسلمة تتبيع شيء مثلا فبئس المسير مقومة يا يموني قال تعالى الله تبارك وتعالى يشي فكسبنا به وبداره له sai Allah ya turbiyar da shi ya kisfar da shi da shi da gidan nasa kama kana lahum min fiatin yansurunahum min dunillah bai samu wasu mutane da za su taimake shi ba kuma bayan Allah wa ma kana min almuntasirin sannan baya cikin masu yin nasara fa fi hadhihi la'ibratu li ulil nuha yace a cikin wannan akwai abun lura ga masu hankali minas tarikina ga wanda suke bin hanyar suluki neman hanyar bayin Allah wa talamiz masu wato da dalibi masu neman ilimi wa khasatan min allazina analahumullah kuma abu ne ke bancece ga wanda Allah ya ba su fahamu mashatin min hududil madiyya al matadiyya wanda Allah ya sa suka fahimci irin rabon da ake samu na wannan duniya din kasu yi dagawa kasu daga kai fa alaihim an yantabihu wa ya tahazzaru yace a gare su su falaka sannan kuma su wato su ji tsoron abin da zai same su to anan yana ga mana cewa ka karuna saboda wannan dukiyar da aka bashi sai ya manta Allah tabaraka ta'ala ya manta ni'iman nan da Allah ya masa ya manta ambaton Allah kuma ya ki ya taimaki addinin Allah da dukiyar kai ne da kana dan taimako idan an zo ana neman taimako na addinin musulunci a akwai wani wanda bashi da shi a kusa da kai akwai wanda suke cikin wani hali a inda kake kana taimaka musu ashe saboda bakka da shi ne kake taimakawa saboda bakka da shi ne kake yi dan baya taimako dan menene dan tausayawa saboda babu ne yasa kake yi kana samu duke ta shirka yadda ya kamata sai ka daina yi sai ka daina yi wanda kake da dubu ya suna zuwa inda kake ma kai kokari ka ga sun daina zuwa kap me za a yi da talaka talaka kuwa kai kai kai kai kai kar ka yadda ya sake zuwa inda kake har ma a wani dan uwanka mai kudin zaka na masa ido wannan nasiha kai ya sake yi ba sa gani duk abun da kai ba za su gani ba kaza kaza kaza shikenan saboda ba za su gani ba sai ka daina yi kaga daman dan su kake ba dan Allah ba ka manta cewa Allah ne mai ni'ima cikin ni'imarsa ya baka ya maka haka din ka manta shikenan sai haka ya zauna cikin zuciyanka ka daina ambaton Allah ka daina tunanin lahira ka daina komai saboda Allah ya wadata ka kuma ka kika taimaki addini kana gani ga abin da za a yi na taimakon addini kana gani kuma kana da shi amma sai ka ki haba kwanan nan a zuwa ce ne kaza na yi an dawo jiya an ce ne kaza na yi an zo an ce kullum ni kam kaza kaza sai ka ga mutum yana bare irin wannan sai ya rena mutane kamar yadda karu ne ya rena zai musa mutanen gaba ɗaya ya rena su kuma da ya reni nan bai bari a iya renin mama ba sai ya shirya makirci ya shirya makirci saboda shi mai dukiya ne kasan kuma ita dukiya in ka gaba ta yi abu ba to yanda dr hadi ne yake faɗa Allah ji kansa ya ce idan ka ga ana so a yi abu bai yiwu ba to kudin ne bai kai da ake neman sa ba idan ya kai wajen to za a yi inda ba a yi ba an yi an yi a yi ya ƙi yiwa to wasu lambobi da ake so a yi sa in suka yi sa to da abin da ake so za a yi an ce wa ne dai abu kaza ya ƙi an ba shi kudin ya ƙi karba to ba a yi sa wani waje ba ne akwai inda za a yi sa wata gil in ba Allah ya cece shi ba sai ya aikata to shi karuna saboda dukiyarsa kuma da yana tare da annabi Musa alaihi salam an masa wa'azi ya ji ya ji ya ki ji bai ji wa'azin ba sai ya ce kai Musa nan ba zan bar shi ba sai nemi mace kasan da mai sharrin da su ake kullawa dukiya ce ko mace ko giya kaga abu hukun nan duk abin da ake son mutum ya yi a bashi da su zai yi ko kuma haɗa masa su duka idan aka ce ya yi abu ya ke yi to a bashi giya sha ya mai ya ya zai abin da aka na shi daɗi idan ya ƙi a neman masa mata to idan mata so gagara to a neman dukiya in aka neman dukiya zai kawai dole dai za ta kama shi a cikin mugun to shi kenan sai ƙaru ne ce abin da zai yi zai magani a neman musa alaihi salam sai nemi wace ya ce musan nan idan yana wa'azinsa ki je ki ce masa menene hukuncin wanda ya zina idan ya fada miki ki ce masa ko shi ne in ya ce eh ki ce to cikin da yake jikinkin nan na ne ki je ki fara masa haka shi ke nan so ga magana da mata annabi musa ya gana wa'azi a cikin jama'a sai mata ta zo kai musa me hukuncin wanda ya zina ya ce a jefe shi shi ne hukuncinsa ko kai ne ya ce sai ta ce ta wannan cikin da yake jikin na wannan naka ne sai ce ke ki tsoron Allah ki bari gaskiya sani Musa yana da zafin rai sai hankalin sai ya tashi aka ce gashin jikin sai ya tashi har yana ku da rigarsa sai ta tsori ta ta ce ki ji tsoron Allah ki bari gaskiya ta ce to in dai gaskiya ne kam karuna ne zane abin da na yi nan shi ne gaskiyar zancen to shi ne sai Musa alayhi salam ya ce ya Allah ga abin da karu ne mi sai Allah ya ce to an baka kasa ta makayi Annabi Musa alayhi salam sai ya ce ya ardu kuzihi ya kasa kama shi sai kasa ta fara kama karu to daga nan ne Allah ya kawo karshen sa kenan kasa ta kama shi yana cewa ya Musa zumunta Musa ta kama kamansa kenan Annabi Musa ya ce kama shi kasa ta sake hadewa ta haɗe gwiwar sai ce mu za mu munta annabi musa yana kallon sai ce haɗe shi ta kawo nan hukuminsa sai ce musa musa zumunta musa annabi musa ya ce ina a haka dai har ta haɗe shi ga baki da to amma saboda wato rahamar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake tambaya annabi Musa alaihi salam ya ce Musa ka san sau nawa karu ne kira ka yace Allah ban sani ba ya ce ya kira ka sau saba'in amma baka amsa ba da ni ne ya kira ni sau daya da na amsa masa kaga duk abin nan da karo ne yi ta ne musa alaihi salam ya shu to saboda haka kuma wannan shine irin rahmaniyan da Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan mutumin yazo wane ne a waye sunan mutumin nan da yazo yake kokarin zai kama ne sallallahu alaihi wasallama me sunan sa ba wanda ya rike mutumin nan da suraqatu bin malik ko suraqatu bin malik yazo yake kokarin zai rike annabi sallallahu alaihi wasallama a da aka ce aje a nemo duk wanda ya nemo alaihi sallallahu alaihi ya dawo da shi za a bashi rakumi ɗari da ya ji wannan labarin ya tashi sai ya zo zai kama alaihi sallallahu alaihi sai kasa ta rike shi sai ce sai ce Muhammadu zumunta Muhammadu sai alaihi sallallahu alaihi sai kasa ta rike shi bai masa yin nan da yi musa bake sai kasa ta rike shi sai da suke yi sai sake yin guri kuma zai kama alaihi sallallahu alaihi sai da kai sau uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa yadda abin da zai sami shi yace kai suraka wata rana dai kai din nan zaka saka kayan kisra ma a jikinka mai mulkin farisan nan za ka kawo kayan sa ka sa a jikinka kaga ana gaya masa zai musulunta bayan ya musulunta ba har za a je farisa a yaki a ci nasara a dauko kayan sarkin a zuwa sama zuwa ne sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa lokacin da ya zo zai kama shi to kaga wannan bambancin ramaniyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da wani annabin da ba shi ba to shikenan sai Allah ya halaka karuna saboda wannan girman kai da yi ya manta wannan ni'iman da Allah ya masa shi yasa shi yake ga mana cikin wannan baitin a kar kai farin ciki la tafrahan bi an ummin ulimta wa farah bi man an'ama in akhalta kar kai farin ciki kar kai girman kai da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da girman kar kai kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima ba kai girman kai ka ji cewar kai wani ne ba kuma mutanen da suke zuwa su taru a wajen ka lokacin da kake da kuɗi ya zuwa gare sun manta ka ko za su zo ba wanda ya sake kuɗa kai shi yasa Allah ya ce fa ma kana lahum fi'atun yansurunahum min dunillah ba wasu jama'a da za su zo su kula ka in kaga ana cika a gidanka ana zuwa a zauna a taru to lokacin da kudin yake nan ne idan dukiyar tana nan anan za a zo a cika da wanda ka gaice shi da wanda baka gaice shi ba duk za su zo idan mulki ne ma haka lokacin da mulki yake nan lokacin ne ran da ka sauka ko aka sauke ka wa zai sake kula ka in mulkin ne ba wanda zai sake kula ka idan dukiyar ne kuma tana karewa ba wanda zai sake zuwa inda kake ma an manta ba mun mamaki bane ba za ka ga mutum kana masa magana da kuma kudu yana gidanka yanzu kuke tagare ke kula ka ka ce a yanzu wa ne fa da fa kaza kaza to yanzu tunda babu ka shi ma kun kawai ba ruwansa da kai to saboda haka kar ka rabu da Allah tabaraka wa ta'ala ka kama abun da mai karewa ne ba wasu da za su taimake ka yace a cikin nan akwai abun lura ga masu hankali duk mai tafiya a cikin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala to zai zama baya manta Allah tabaraka wataala baya manta ni'imomin da Allah ya masa a cikin komai a cikin sulukinsa ba zai manta Allah tabaraka wataala ba balle har yayi alfahari yayi fariya yayi girman kai yayi jiji da kai saboda an bashi dukiya ko kuma saboda an bashi mulki ko kuma saboda an bashi ilimi in yayi fariya da su to dama shikenan abun ya lalace an bashi ya ji cewa shi wani ne to daga na aikin nasa ya baci yace kuma musamman waɗanda Allah ya keɓance su da fahimtar cewar ga yadda abu yake to su ne kamata su mai da hankali a ciki yace wa min jamali hadal bait annahu naqala ilaina ma'ani al-ayati sabiqa a cikin wannan baitin nasa da ya karanta mana wanda Shehu Islam yake ga mana cewa la tafrahan bi al-ummin unimta wa farah bi man al-amayna qalta a cikin wannan baitin idan ka duba zaka ga fi sadrihi wa fi ajzihi ma'ani al-aya a cikin wato ɓangaren baitin na farko la tafrahan bi alqumin unimta Allah ya ce la tafrah inna Allah la yuhibbul farihi kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kaga la tafrah kenan la tafrahan bi alqumin unimta shine Allah ya ce la tafrah inna Allah la yuhibbul farihi wa farah biman an'ama in aqalta kai farin ciki da wanda ya maka ni'iman idan kana da hankali shine qur'ani ke cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un da falalan Allah da rahamarsa domin wannan ne ya kamata kai ku yi farin ciki shine yafi alheri akan dukkan abin da kuke tarawa to wanda yake da hankali tunda shi ya ce wa farami man anama ina akanta kai farin ciki da mai nema idan kana da hankali idan ka gani imomin sun same ka na dukiya ne ko na mulki ne ko na ilimi ne sai ka gane cewar daga Allah ne tabaraka wa ta'ala sai kai farin ciki da Allah tabaraka wa ta'ala ba da wannan nimomin ba shi yasa Allah yake fadlillahi falalan Allah dukkan falalolin da Allah ya maka da su zaka farin ciki da rahmar Allah kuma rahmaniyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta jawo ka samu abin da ka samu na mulkin ko na kudin ko na ilimin ita ta jawo ka samu saboda haka dan wannan sai kai farin ciki ya fi dukkan abin da za ka tara kar kana farin ciki da abubuwan da ka tara na dukiya ko na mulki ko na ilimi a akai farin ciki da wanda ya baka din shi ne abin farin ciki a wajenka saboda haka kai yake ga mana cewa a kar kai farin ciki da dukiyar da ka tara ko kuma da wani abu da ka samu na mulki ko kuma da abin da ka samu da ilimi kai farin ciki da wanda ya baka su din wa farah biman an'ama in aqalta kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima da abubuwa idan kana da hankali duk iya neman ka duk dabaran ka idan Allah ya riga rubuta baka da gozizi ba da zaka samu gozizi haka zaka ta wahala ka kare a wahala amilatun nasi ba kenan ka sha ka tare wahala kawai sai aiki kana ta ba ma kullun kana ta yi kai kudi kawai kudi ko za su ba saboda Allah bai baka ba baka ciki cutar da take ko ba za ka samu ba kaga kaga da Allah zai kamata kai farin ciki idan ka samu in mulkin ne haka du kokarin ka in Allah bai rubuta cewar kana ciki ba za ka samu ba za ka samu ba za ka gani ana ta ba maka ga mutum yana ta kokuwa amma ba zai yi ba saboda baya ciki to in ilimin ne ma haka ba dabaranka bane ba wayonka bane yasa ka iya wannan bai iya ba ba dabaranka bane ba wayonka bane ba ni'imar Allah ne ya ga dama ya baka da ya ga dama zai mai da kai kaman wancan din ko ba da zaka yi to saboda haka shekul islami wa sa'adatul alami alhaji ibrahim bin yas radiyallahu anhu yake ga mana cewa la tafrahan bi al'umin un'imta kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka wa farah bi man an'ama in aqalta kai farin ciki da wanda ya maka ni'imar nan shine Allah tabaaraka ta'ala idan kana da hankali zamu dakata na abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abin da shi mu yake so mu gane a cikin waɗannan baituka nasa masu albarka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shi tijani da karamarsa البركة شيخ إبراهيم دفيد البركة شيخ إبراهيم دائما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كنا tambaya ne, ba kuma